لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasin mu da muke gabatarwa na ilimin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ulum al-lughawiyyah wash shar'iyyah wanda mun gabatar da karatuttuka akan haka wannan shine majalisin mu ko zaman mu na bakwai kenan da muke gabatarwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to ayar da za mu tashi akan ta wato za mu tashi ne kenan yanzu a wato abin nan cikin suratu bayan mun kare da suratul bakara bayanan da muka gabatar a cikin suratul bakara sannan kuma bayan bakara mun yi ali imran haka ne ko kenan yanzu za mu tashi ne insha Allahu ta'ala wato a cikin wato suratu an-nisa ina fata an fahimce ni za mu tashi ne a cikin suratu an-nisa a safha ta 55 a cikin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na an gane ko na abdul ustad dr abdul karim ibrahim awad na kasan misra an gane ko in muka duba a cikin suratun nisa ya kawo silatuhu bi ilmin fiqh ma'ana ilmin alwaqf wal ibtida yana da alaka da ilimi wato na fiqh to tunda yana da alaka da fiqh sai mu zo mu ji kakana an kai samu alaka da fiqh to sai malamai suke cewa idan muka duba a cikin suratu an-nisa' a aya ta ashirin da uku wajen hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht an gane ko to sai malamai suka ce wajen wa banatul ukhti ana iya tsayawa ma'ana in mutum yana karatu in yazo banatul ukht akwai waqf da ake ce ma jaiz ya halatta ka tsaya ina fata an fahimce ni misali in an ka zo wajen walatan ki huma na kaha aba uku min nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht sai ka tsaya sai ka tashi wa ummahatukum allati arda'nakum sun ka ce dalilin da yasa suka ce ana iya tsayawa nan sannan a ci gaba saboda lil farqi don saboda bambantawa ko bambancin da akwai baina tahrimi tsakanin haramci na auratayya annasabi wanda yake da alaka da dangantaka wasababi da wanda yake da alaka da wani sababi kaga hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku ka auri iyayenku an gane ko shine malamai sun ce nan ya zo mubham ya an ce mubham nan ba abinda ba a gane ba ake nufi a'a am kenan da an ka ce iyaye ba a bambanta ba kenan duk mace mai ɗaukar sunan uwa ta fuskar aihuwa to ta shigo ciki mahaifiya kaka wadda ta haife ta ana gane ni wa ina alauna ko da abu ya yi sama haka mahaifiyar uba ita ma uwa ce to mahaifiyarta mahaifiyarta mahaifiyarta duk a tahi duk sun shiga ciki tunda ya ce ummahatukum mubham sun kace ko ka dauke shi wato abin nan mutlaq sai ce wa banatukum dan akwai dan ta'adda dan qur'ani ne sai a tambaye shi to ina ayar da ya halatta mutun shi armi kaka tai in yace ya haramta sai a ce jawo aya wanda ta ce dan bai ce hurrimat alaikum ajdadukum ko jaddatukum bari mu ce jaddatukum ga dan jami'a hijibi bai yarda da taglibi janibin dhukuri ala janibil inasi ba ko ba haka ba an gane ko to wa banatukum da ƴaƴanku shi kanya ita ma ta shigo ciki ɗiyan ɗa ko ɗiyan ko da sun yi ƙasa wa in safal na kiran wa akhawatukum da ƴan uwanku ƴan uwa shaqiqiya da ƴan uwa li'abbi da kuma li'ummi ko li'ummiya bari ai mai haka wa ammatukum da amma ya uba ko kanwar uba wa khalatukum da kuma ya uwa ko ƙaunar uwa khalat kenan wa banatul akhi da diyan dan uwa dan uwanka shaqiqi ko li abbi ko li ummi ƴaƴan shi sun haramta gare ka ya an ce shaqiqi wanda kuke uwa dai uba dai li abbi wanda kun ka hada uba da shi li ummi kuma wanda kun hada uwa dai da shi shine ai suna ake cewa ƴan duhun ciki in ji malam Bahaushe to mu san ko akwai ƴan hasken ciki ba wa banatul ukhti da kuma diyan ƴan uwa su ma sun shiga ciki an gane ko kanwaka koyarka ‘ya'yanta sun haramta gare ka ko da sun yi ƙasa saboda waɗannan nasab ne ma'ana ko da ɗiyar ‘yan'uwarka in ta aihu to ko da jikanyarta ba ta halatta gare ka don mu gane yadda karatun shi to waɗanga duka da sanadiyyar haramcinsu sababina nasabina dangantaka ce ta haɗa ta haihuwa to wa ummahatukum allati arda'nakum wannan kuma ba ƴan uwaka ce ta nasabi ba sababi na ta sanadiyar shayarwa ne shi yasa sai wasu malamai suka ce to sai ka tsaya wa banatul akh sannan sai ka ce ummahatukum allati arda'nakum waqafi ne jaiz akwai wani malami da ake kira Abu Hatim As-Sijistani yace kowace kalma daga cikin kalmomin da sun ka zo cikin wannan aya ya halatta a tsaya gare shi an gane ko yace banda aya wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum nan waqf ne kafi kafi kenan ma'ana ta cika an gane ko tunda muharramat cikin sun cika amma waɗancan duk wanda ka so kana iya tsayawa gare shi ya halatta kai atsafi tunda tahrimi ya hada su amma shi nan wanga na wajen wabanatul akh wabanatul ukht abin da ya sa an ka tsaya saboda a bambanta tsakanin at-tahrim an-nasabi wa tahrim as-sababi mun gane wannan da kyau yawwa to sai ai hattara eh banda wannan akwai waɗansu bayanai da ya kamata a dan ƙara a gurguje shine cewa akwai ƙadiyyar da tura suka kawo yanzu kun ga da auren ko a ƙa'idar turawa waɗanda abubuwan duk haka ne saboda in ka ta yi ƙanunul faransi mutum bai auren mahaifiyar shi ko ya shi ko ƙanwashi saboda galibi faransa ta tasirantu da fiqhul malikiya lokacin da daula ta andalus sun ka ciro shi musamman a tafsira na ibn farahun al-maliki to yanzu da yake turawa su daga sun bijire mahatta da addinin su na kiristanci yanzu sun halatta namiji yana iya auren duk wanda yake so a duniya fin nihaya kuma karshe sun ka ce hamma namiji yana iya auren namiji mace tana iya auren mace kaga sun kasance ma addinin su na kiristanci shi yasa coci ta shiga cikin matsala karshe saboda yan siyasa da masu kuɗi na turai sun fi karfin coci musamman coci ta katolika ita su da ake ganin yan ra'ayi da kauni karshe su ma sun yarda da wannan da sun ce halat ne sunan su les enfants de Dieu the children of God daga baya kuma sun dawo sun ce ba a ce musu kamar mutane ne waɗanda kamar ba a cewa coci ta yarda da wannan abin kai tsaye amma dai ba a hana musu biyan bukatar suna nan dai matsayin abu halattacci kaga dai tufka da walwala ta yawa cikin wannan harka haka ya kamata a yi hattara da irin wannan kuma wannan bai hudawa suke bayan shi tunda in mun ka duba a cikin littafin sigmund freud wani babban bayahudi ne wanda ya yi littattafai kuma yana da tasiri a ilimin likitanci na duniya musamman na zamani ya rubuta wani littafi uh, muharramat wa tsamtsam shine tsamtsam shine logo ya an ce logo kamar alamar da ake sawa irin wannan kamar yanzu za ku ga 'yan uh, misali 'yan kwallo kowace ƙasa tana da nata alama yanzu in ka ɗauki kamar mali suna da abin nan uh, shaho hoton shaho ne lezegal de mali in kun ka ɗauki kamar ƙasar cote d'ivoire ivory coast ko sahel al'aj tana da abin nan tana da giwa to haka ne sai suka ce cikin wannan littafin kamar shi abin da yake son ya nuna shi sigmund freud kamar ina ganin eh, kamar sa ne guda uku yake ba da labarinsu waɗannan sa guda uku da mammasu ta haife su ina ganin sai a'a ina ganin ko sa guda ne daga cikinsu sai je ya tara da mahaifiyar shi to ko sai wani rashin lafiya kama shi sai ya mutu shi kisan ya kawo ta ne yana nuna cewa ɗan adam addini akwai abubuwan da suke tauye shi shine yace akwai yatura shows ko da ɗan adam da abubuwa guda uku wato yana da eh, abinda ake kira lemuwa an gane ko akwai kuma lesurmuwa an gane ko akwai na uku ha? le lesa yawwa shine na uku lesa lemuwa kamar kai yadda kake tun da muwa tana nuhin ni yadda kai kake lesurmuwa abinda yake saman ka sur da faransanci kamar on ne da english sama abinda yana saman ka lesa kuma ga abu yadda yake sai ce duk dan adam dan abu guda uku suke jan shi lesurmuwa shine kamar al'ada da kuma addini suna saman ka saboda ko ka tashi cikin al'umma ka iske da addini ta ko da al'adarta ko duk guda biyu lemuwa kai ko ka tashi kana da abin da kake so lesa ga kuma yadda abu yake sai ya nuna cewa addini ne yake tasiri ga dan adam ko al'ada sai ya sa dan adam ya kasa biyan lesurmuwa shine yake taushe lesa da lemuwa lemuwa ga abu kana so lesa ga shi an gane shi amma baka yin saboda akwai lisirmuwa ya ce to al'ada da abin da shi yasa duk marubuta ma da sun ka tasirantu da yahudawa za ku ga galibi suna nuna cewa addini shine ke hana mutane ci gaba da al'ada an gane ko alhali ko a'a al'ada da wadda take mai kyau ce musulunci ya tabbatar da ita kuma musulunci shi ya kama turawa ci gaba shekara 1857 ya karantar da su a spain ya an kai musulmi sun ka kawo wannan ci gaba inda addini ne ke hana ci gaba an gane ko to irin wannan kuma da yake ƙwararren likita ne musamman abin da ya shafi jijiyoyi ya ba da wasu, kamar kusan tura ana son ka ba da hujjoji da dalilai yake cewa kamar yayi mutane masu ciwon kwakwalwa da dama a turai waɗanda adda rashin rafiya na kwakwalwa misali psychology psychology kaman kenan ya ce ya gano ciwon su shine suna da buƙatar da suke so amma ba su kai gare ta ba shine ba su matsala ya ce sai ka iske wani mamashi ta take burge shi amma kuma al'ada da addini dokoki sun hana shi yasa wannan ciwon shi yake bin shi cikin kwakwalwar shi shi yasa kwakwalwa in ma bata biya bukatar ta ba a zahiri in yana bacci dole sai kwakwalwar ta biya bukatar ta saboda kwakwalwa tana bukatar wannan abin ya ce da za a bar su su je su biya bukatar su da iyayensu in kauna ta take so da ya biya bukatar ita shi wannan ciwon ya kare muna gane ko shi yasa akwai protocolatul yahud wani littafi da ake cewa protocolatul yahud khatul yahuda ala alam littafi ne na yahudawa yadda za su mallaki duniya to amma littafin babu sunan kowa akan shi kun san wayo gare su sai littafin a rasha asirin shi fara tonuwa suka buga shi da yaren rashanci don su ba tsoron yahudawa suka yi ba an gane ko daga baya aka tarjama shi da faransanci da sauran yarurruka wanda daga baya sun kace su ba su da alaka da shi sun bi sun faɗi da su su mallaki duniya daga ciki kaga tsarin riba da bankuna tunda yahudawa da suka je a turai inda suka fara zama kasar portugal ne suka aza tsarin riba sai an kaga sun fara jaye duke al'umma aka kore su daga nan sai suka je ingila suka aza tsarin tsarin riba suka fara jaye dukiyar al'umma aka kore su sai suka je kasar jamus can ne italy ya haɗu da su da ya gane tasirin su da sharrin su ya yi kace kace da su har yanzu tsarin bankuna su yahudawa dama Allah ya faɗa wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu suna azare bane saboda su tsace dukiyar al'umma su sa kowa cikin bashi da matsala duk wanda ke rayuwa turai yanzu cikin bashi zaka iske rayuwa ta take bai ma ibro kasa sai ya biya bashin to yaushe zai biya sai ya mutu cikin bashi to daga ciki sun faɗa cewa Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid ya faɗa a cikin littafinsa At-Tamthil wa Ahkamuhu yake cewa cikin littafi wannan na Yahudawa sun rubuta cewa daga cikin hanyoyin da za su bi su sa su mallaki duniya shine su sa ma mutane shawa da karkata zuwa ga ya mace su tallata al'auran mata an gane ko yanzu in ka diba a duniya fina-finan batsa sun haɗe duniya da ana kallon su ne ta TV yanzu ga suna a internet sannan yanzu sun kawo ma lalata da mata kuma za a zaɓi matan da a duniya suna da kyau za a biya su da tsada yadda za ka ga kowa yana son kallon su saboda matan shi ba su kai waɗannan matan kyau ba suka ce to za su tallata wannan yanzu kaga ba sun koma yanzu hatta da yanzu da suka nuna namiji a wani namiji mace ta aure mace har da lalata tsakanin namiji da namiji sai su tallata ta a duniya saboda waɗanda suke shawo wannan suka ce za su tallata al'aura sai ya kai inda matasan gobe na duniya ba sa shawar komi ba sa shayin su taka kowace irin doka ko ta ƙasa ko ta addini ko ta al'ada in dai sun kaga al'aura to ga ga zaman da muke ciki to don haka shi yasa waɗannan muharramat akwai wani mutum da ana kiransa abdallal qasimi mutum ne da ƙasar saudiya daga qasim jiha ce qasim wanda ita ce tafi dabino da ya taso mutum ne wanda yake yana da tunani yana da karatu yana da ƙoƙarin kariya addini ƙarshe ya zo a ƙasar ya rayu a ƙasashe daban-daban ina ganin kuma ya ziyarci ƙasashen laraba daban-daban ya ziyarci misra ya zauna a ce ina ganin wani lokaci karshe ina ganin kasar filistiniyar rasu wasu sun ce to wannan dai mutumin a takaice ya yi rubutu littafi ya kai safha dubu kan kare aƙida ta sunna game da harin da shi a take kawo mata masani ne na gaske amma karshe wasu sun ce ko wata kirista ce ya gani ta ce ita ba ba ta iya auren musulmi ya yarda ya bi ta kamar yadda wasu riwaya suke cewa wasu kuma suna ganin a matsala ce samu ta rayuwa ba wai wata kirista ce ya gani ba kawai dai ya bijiri to almuhimmu dai ko da dai a ce bai auri kiristan ba ko ko a ce ita ba kirista ba ce to tana yiwa mace ce wadda ta saki hanya ko kuma tana wa kirista ce tunda ba abin mamaki bane namiji ka zuwa ga mace to masani dai irin shi wanda duniya ta san da shi wanda yana iya rubuta littafi mai sofa dubu karshe kafirta yi to wasu sun ce a bai kafirta ba dai amma dai in ka dibi littafan shi da gani kaga kafirci don kasashen laraba sai da an kana sai da littafan shi gaba daya ya koma yana zagin addini to yayi wani littafi sunansa hadhihi hiyal aghla waɗannan su ne kukumma da sun kana al'umman musulmi ci gaba yana nufin addinin musulunci kaga ga magana irin da ce to wasu sun ce daga karshen rayuwar shi ya tuba an gane ko tunda a filistini ya mutu sun ka ce a cikin wata ofital ya dawo daga waɗanda maganganu dai. kuma Allah ya masa tsawon rayuwa in shi yasa in mun kare wannan karatun ka shiga cikin Google ka sa Abdallah Al-Qasimi ga labarin shi gwamnatin Saudiya ta yi bakin cikin wannan riddashi har ana ganin cewa sun yi kokarin kashe shi tunda ba Saudiya yake ba so biyu yana hita cikin mota bam na tashi kuma na ga wani malami ya kasar Saudiya ne ina ganin ya ce ya ji ya tattauna da shi gidan shi tun dare har zuwa safe amma ina ya kiya yana faɗin maganganu masu muni zuwa ga addini masu muni zuwa ga Allah eh maganganu ne waɗanda ba ɗan adam bai ba bai faɗin su ni dai na gaya muku sunan shi Abdullah Al-Qasimi da Sadun ba wancan akwai ɗan kwallo wanda ake cewa Al-Qasimi ba shi ba wanga da kasa za ka gan shi har ya tsuho ya kai shekara ina ganin kotis inda nauri amma bai dawo daga wannan akida ba Allah kai muna tsari muna gane ko dan haka kenan wannan haramci na Allah da Allah ce ya haramta ai jarabawa ce dama Allah ya halicce mu dan mi dan ya jarabe mu manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi ingantacce an kewaye wuta da shawa an kewaye aljanna da abinda dan adam baya so to kenan in ka ce abinda kaga dama zakai kenan zaka bijire ma Allah ne to kuma babu matsala idan ka bijire ma Allah babu matsala akwai wurin saka cikin wutar jahannama Allah kai muni tsari an gane ko to almuhimmu da shi wannan Abu Hatim Sijistani yace babu waqfu kafi duk inda ka tsaya jaiz ne wal waqfu kafi wal muhsanatu min nisa'i illa ma malakat aymanukum tunda atafina na cikon waɗanda an ka haramta kuma in tabe wannan ba shi ke nuna su kadai ne aka haramta ba kadiba cikin daf'u hamil tirab an ayatul kitab wajen aljam'u bainal ukhtaini bi milkil yamin shin ya halatta mutun ya hada tunda ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam ko ba ka nan bane an hana hada su ta aure to in ta fuskar mallaka ce fa shin ya halatta mutum na da baiwa biya da kauna ya take su na akwai maganganu sannan kuma wajen matan da kun ka aura an gane ko idan ka aure mace tana da ya in baka shiga da ita ba to ya halatta in ka gada ma ka saki uwar ka aure ya in dai baka shiga da ita ba musulunci ya bada wannan wa raba'ibukum allati fi hujurukum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaykum amma dai akwai wayar ka saki uwa ta yadda ka arme diyarta ko ba ka nan bane malamai suka ce abin da yasa an kai wannan saboda uwa tana da tausayi ba ta da kishi irin kishin ya shi yasa wajen ya ba a ce ba amma wajen yan ma waɗansu sun ce ana iya yin haka amma dai shine zance marjuhi anan an gane ko ita ya da an ɗaura aure uwa ta haramta ko da an shiga da ita ko ba a shiga ba an gane ko amma ita uwa qur'ani ya bada wannan to nan da yace wa raba'ibukum allati fi hujurikum agolan agolan ku mata waɗanda suke cikin gidajen ku nan fi hujurikum shina daga cikin mawani itibar mahkumul mukhalafa in ya zamanto wato mura'atul ghalibi don ba ana nufin in kan aure mace ba idan yatta ba ta cikin gidan daga baya in ba kai ke rike ita ba kana iya aurenta ba haka ake nufi ba mun gane ko ku karanta mawani na itibar mafhumil mukhalafa suna nan a cikin ilimin usulul fiqh da usulul tafsir Allah ya taimake mu mun ji wannan ko to kaga nan ilmul waqf wal ibtida yayi tasiri a cikin mi a cikin ilmin fiqh domin at-tahrim an-nasabi da as-sababi matsayin miki matsayin qadiya ce ta fiqh mun gane wannan ko yawwa sannan kuma shi tahrim kin nan zaka yi karatun shi akwai abubuwa da dama at-tahrimul muaqqat akwai matan da an haramta maka su ba kowane lokaci bane a'a muaqqat ne akwai at-tahrim wato al'abadi uwa har abada ne amma akwai matar da ba haramun bane a kowane lokaci kamar yanzu in ka auriya in ka sake ta ko da bata mutu ba ya halatta ka auri kaunarta ɗan abin shi na yiwuwa hawa saboda in dai ba ba ka ita na an kai ba ta kiya iyaye sun ka sun ka gaga su yi kuma ya so ce to ga kaunarta nan in kana su ko ga ta nan in kana su ko ba ka nan bane eh amma dai in dai hakan gana an karbo kai kanka ka san akwai waya ko ba haka nan bane eh yana da wahala amma dai abu ne wanda yake halat haka in wa ya saki mata kani na iya aure kani in ya saki mata wa na iya aure ko uwa dai uba dai wannan babu wani abu sai dai rikici dawa dama in ya mutu dai to tana yawa ta zo da sauki ko ko in akwai adawa ta kan da kanin musamman in babu uwaye da zai ce sai na rama a to adawa ba abin nan bane almuhimmu sannan kuma magana ta karshe da nake so in faɗa kan wannan wakafi duk da yake na da alaka da ilmin fiqhu shine cewa da an ka zano waɗannan mata ba shi ke nuna su kadai a haramun ba baya ce wal muhsanatu min nisa'i illa ma malakat aymanukum sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum a'a akwai waɗansu da suka haramta bayan waɗannan amma da dalili ingantacce misali matan manzo sallallahu alaihi wasallam ba a kasu anan ba yace wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana inda Allahi azima mun gane wannan sannan akwai matan da nassi bai faɗa ba ƙarara amma ta fuskar nassi za a istinbati auren mace wadda take tana ɗauke da ciwon sida alaran ba babu aya ko hadisi ni dai wannan da sani da ta hara auren mace mai sida ko akwai eh to amma ya hanka hankalta ma wala tulqu bi aidikum to kaga inda kamata a sa wannan aya ba waɗanda sun kaci ko imajin sun ɗinkin duniya ba cikin makaretan waɗanda ke cewa su mallamai da ko almajirai su sai su ce wai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka gakka tara da mace sai kasa condom eh shine wai wala tulqu bi aydikum ila tahluka amma in kasa condom to shikenan kai kariya kida an tallata zina an gane ko wai da ayoyin qur'ani ya za a tallata banna kamar yadda wadansu suke bada labarin irin tawili tawilin da suke yi Allah kai mu tsari mun gane ko to kenan dai wannan aya tana dauke da bayani mai muhimmanci kwarai da gaske abin da ya sa muke irin wannan bayani wani lokaci a tsaya a fayyace saboda duniyar yau ba ɗaya take da duniyar jiya ba nafsin yana nan amma ƙalubalen yake sabunta wani lokaci ko usulubin ya canza kana nan kana sake da baki sai a yi maka ɓanna kana dibin ka waye sai wani shaidani shi sai shi ɗauko wata fikira da wani wuri kana nan a zo a ƙarshen ta a kaɗa ka cikin hatsari kai ma a saka cikin tallar wato eh, banna manufofin majalisar ɗinkin duniya da na kahirai to kaga wannan kuma eh, lalacewa ce ina fata an fahimta to ayar da za mu je a kanta ta gaba har yanzu dai cikin wato suratu an-nisa an gani ko aya ta 45 nan kuma silatu il- silatul waqf bi ilmin nahw alaka shi da ilmin nahw yanzu kuma ba fiqhuna ba inda Allah subhanahu wata'ala ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan sai ce mi wa kafa billahi nasira tau sai malamai sun kace in ka tsaya nasiran kafin matsayin waƙaf kafi yake kenan magana ta cika yanzu wata sabon magana za a shiga ba ta da alaka da waccan idza allaqta min fi qawlihi min alladhina hadu bi mubtada'in mahfuf in kan rataye cewa shine allaqta ma'ana ka kulla alaka tsakankanin min alladhina hadu da wani mubtada wanda za a kaddara taqdiruhu min alladhina hadu nasun ko qaumun misali kenan min alladhina hadu qaumun yuharrifuna alkalima amma mawadihi fa in al- fa in allaqta bi qawlihi nasiran amma in ka ta'allaka ka kulla alaka da nasiran bi qawlihi iktafu billahi nasiran lakum min alladhina hadu lam yak lam yakfi alwaqfu ala nasira in ka kulla alaka da min da nasiran to nan kuma ba za ka tsaya ba kenan wakafa billahi nasiran min alladhina hadu Allah ya isa ya zamanto mai taimakon ku daga Yahudawa domin nasara ya ta'adda bi min wa ya ta'adda bi ala ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا قصة النبي لوط أتكن سورة الأنبياء من غانيكو تو to sai sun ka ce wala yuqafu alal wajhaini ba za ka tsaya ba akan fuska guda biyu kenan da waccan wanda mun ka ce ko ka abin nan ko ka dauke shi yana da alaka da mubtada ko bai da alaka min allazina hadu baka tsayawa akan min allazina hadu domin in ka ce wa kafa billahi nasira ka tsaya ka doke shi kafi baka cewa min allazina hadu ka tsaya bai yi ba in koda ka tsaya akan nasiran ka doke shi alwaqful kafi muna ganewa kenan baka cewa wa kafa billahi waliyan وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه sai a rasa shin nasiran shi yake da alaƙar min allazina hadu ko ko yuharrifuna al-kalima dan mu gane eh ko da ka ɗauki nasiran bai da alaƙa da shi ta fuskar na irabi da nahau to amma ba za ka tsaya minin lazina haru ba don sai a rasa cinsu da wanda yake da alaƙa mun gane ko sun ka ce li'anna yuharrifuna alal awwal na'atul li mubtada'in mahdhuf a waccan da mun ka ce waqfu kafina kenan na'atina na mubtada mahdhufin min alladhina hadu mun ka ce qaumun yuharrifuna al-kalima amma wadihi kenan shi qaumun kenan nakira ne kuma jumla ba'dan nakirat tana matsayin tana matsayin sifa na'at wal jumal ba'd al ma'arif ahwal matsayin hali ake i'rabinta duk da yake waɗansu daga ciki malaman nahwu su sibawai suna ganin ma jumla bayan nakira ana i'rabinta hali in an ga dama wa ala thani in mun ka dauki hali na biyu muna ganewa in mun ka dauki hali na biyu kenan halun yana matsayin hali minan lazina hadu an gane ko ma'ana ra'ayi na biyu da yake cewa yana da alaƙa da nasiran minan lazina hadu tunda allazina hadu ya zan ma'arifa to yuharrifuna al-kalima sai ya zamanto jumla ce fi'iliya ta koma halun na allazina domin allazina ma'arifa ne al-mawsulat al-ma'arifu sit kiran ta zamanto hali shi ko ba a fasl tsakanin hal da sahibul hal muna gani wa fala yuqta'u min zalika ba a rarraba su an gane ko amma zancen da malamai suka fi dauka shi wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran dan nan makana ta tsaya min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'i sai ka ci gaba saboda nan aya ta kai karshe ba sai ka kulla alaka da shi ba mun gane ko yawwa don kaga in kace wa kafa billahi nasiran min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima yana buƙatar kenan kamar Allah zai taimake ku akan Yahudawa suna canza littafi nan wata kamar ana bada bayanin su ne amma dai in mu dukkan ne kalli zahiri gare zaman to nan waqfu kafi ne shi abin da ya dace amma abin da ya kawo sabanin da duk inda ta kai ta kawo shine ilimin mi ilimin nahwu domin eh an ce min alladhina hadu qaumun kaga nan mubtada da khabar ne kuma an ce kafa billahi nasiran min alladhina hadu shi ya zaman to shi min alladhina muta'alliq ne bi nasiran ba sani ko mun fahimta ba kenan nan bai iya zamantowa wato khabar mubtada sai zamanto muta'alliq wallahu ta'ala a'lam to wannan ilmul waqf wal ibtida ashe ina da alaka da ilimin nahwu bayan mun samu alaka shi da ilimin mi da ilimin fiqh don haka yana da kyau dalibin ilimi ya hankalta ma wannan to mu ta gaba har yanzu dai a cikin suratul nisa'i ne a shafi na 315 amma yanzu a cikin littafin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma fil qur'an al-karim wa atharuhu fi taqriri masail al-aqidah an gane ko a safha ta ɗari uku da sha biyar a safha ta ɗari uku da sha biyar to yanzu za mu je ne a cikin sutun nisa a aya ta tamanin da uku inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا طو wannan aya Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun idan al'amari ya zo musu su musulmi min al'amni wanda ya shafi tsaro aw al khawfi ko ko tsoro azau bihi sai su yada shi ma'ana duk al'amari ko dai ya zamanto al'amari ne na aminci wanda zai tabbatar da aminci ko ko abinda zai kawo tsoro a za'ubihi sai su yada shi to shi ko labari yana so sai abin diddiginsa sai Allah ce walau radduhu ila rasul da dai sun mai da labarin nan zuwa ga manzo wa ila ulil amri minhum da waɗanda suke ma'abuta jagoranci al'ulama'u kenan wal umara da ahlul ikhtisas la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke istinbatin shi da za su gani shasa ashe ba kowane labari bane don kana kallon internet da whatsapp kake gaskatawa asalin annabat sun kace wata kabila ta shi ma banu nabat an san su da wato haƙar rijiya sun kace annabat shine awwalu ma yakhruju min alma inda hafr albi'r lokacin da ake haƙar rijiya ruwan farko da yake fita shi ake kira annabat to kaga istanbata kamar wato ka ya nemi fitar da ruwan rijiya na farko shi ko sai an yi rami na aka kai ruwan to shi ko kamar nassi sai ka yi zurfafa cikin shi na sannan kaga istinbatu shi yasa ka karanta manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak masters da aka rubuta a kasar Saudiya kaga ka'idodin istinbati ka ciro su ka gane su in kana iya harrace su ka harrace su abu na biyu sai ka limi littafin al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti ka bi duk ayoyin da ya bi kai ta tasbiqin waɗannan ka'idodi kaga sai ka samu malaka ka gane yadda ake istinbati da taimakon Allah shi ka zamanto kai ma kana iya ka istinbati mun gane wannan wannan kissa wasu suna kawar asbabun nuzul karkashin ta cewa an yada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa ko ba haka ba sayyidina Umar kuma yana da cikin sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan yayi wata guda ne bai je gidansa ba sai aka ce to ina ganin ya sake su sayyidina Umar ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce labari nake ji a tallaqta nisa'a ka saki matanka ce a'a sai sayyidina Umar ya kabbara ce Allahu akbar to shi yasa ake son in labari ya zo ba son aka yi ta yadawa ba mu kuma yanzu zamanin internet da kuma turawa sun ba da liberté d'expression da kuma kafafen yada labarai har ƙarya ma sai a yada to kaga dai ashe al'amari wannan kuma kaga qur'ani ya karantar da mu yadda ake ya kamata ta ranar in Allah ba mu iko ayi muhadara ko khutba kan kayfiyatu ta'amul ma al akhbar fil islam ko fil manzur al islami mun gane ko saboda an ce ana mayar da labarin zuwa ga mi zuwa ga ma'abutan shi ce zaga su turawa in za a bada labari za yanzu in wata ƙasa ne sai an kawo maka map ko abin nan kart kenan da faransanci da english map ta ƙasar sannan a haɗi yankin a gwado hoton ɗan jarida in ba a yi gwadon hoton shi kai tsaye na bidiyo sannan a tambaye shi idan wani abu da shafi likitanci sai an nemo likitoci a tambaye su in wanda ya shafi tsaro na a nemi specialist ko expert na tsaro don saboda a samu bayani mu ko afirka wanda aka so na aka tambaya shi yasa zaka iske munan babu zancen abidi wanda ya sani a'a wanda aka so dai shine aka nema shi yasa babu cin nasara su can kasashen su kullun kwararru da ake nema ko baki kace za a yi da kai ko ba dan kasa ba mu kuma a'a son na aka a jawo wanda aka son ko bai iya ba a ce kuma dole waɗanda sun ka iya sai sun bi shi in kuma sun ka kawo ra'ayin ci gaba in ya gane sai ce bai yadda ba to yaushe za a ci gaba an sa wanda bai iya ba ko kuma an sa shi shugaba kuma ya hana masu ilimi ya za a yi a ce likita kai za ka faɗa mai maganin da za ka sha dargar banza to wannan shi abin da yake faruwa kasashen afirka da kasashen mu shi ma na akwai wani maudu'i da asbabut takhalluf wanda maudu'i ne wanda zai iya dauka shekara hudu ko shekara biyar ko goma in za a yi shi a gidan tv wannan sai Allah ya ba mu iko mana da tsawon rayuwa tana yiwa a dauke shi a faɗi dalilan da suke sawar dan adam ya ci baya alhissiyya wal ma'nawiyya al muta'alliqa بالسياسة وبالدين والعقيدة والسياسة وما إلى ذلك موضوع إني مفاتي كوري دقسكي Allah ya taimake mu to almuhimmu dai kaga nan musulunci ya koya mana ashe abu ana maida shi ne ga ma'abutan shi muku shine ba masu in kana kiyayya da mutum sai ka ce bai san komai ba kuma tana yiwa shi shi na iya kai baka iya ba sai ka dauko dan gidanku ka ce shi na shi na iya sai an bashi sai a zo a yi kumya ya za a yi a ce ba a yadda ba yanzu kai baka yadda dan gidanku ya tuka ka in bai iya mota ba kina ina ka ina ka ci tsoron shi kai ka ga halaka amma ka yadda a bashi addini al'amarin addini ko na ƙasa ya jagoranci mutane cikin halaka halaka dubban mutane in wa an ka halaka cikin mota wa in akwai imani aljanna za a in amma an ka halaka cikin addini wa wutar jahannama na wa kaga wannan akwai reni cikin shi kamar turawa na da sun ce mutum na iya shan giya in mutum ya sha giya a haramta mai jan mota ko ba haka dan bane a cikin ka'idar tuki ai ba ba shan giya ko dan sanda ga mota tana rawa da kai sai ya tsaye da ka ya gani sai ce ma hito in ka hito sai ce daga kawo ka daya in dai ka sha giya faduwa zaka yi ba a yadda ba mutum ya tuka mota in ya sha giya amma an yadda dan giya ya jagoranci kasa to ina na halaka ta hewa a gare ni na Allah kai muna mai kyau to sai Allah ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu in ba dan da falala Allah ba akan ku wa rahmatuhu da rahamarsa alaikum nan bai ce alaikum wa alaikun na ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi ina don rahama Allah ba ta shahi maza na ba hadda mata ta shahi su to Allah ya ce lattaba'tum ash-shaytana illa qalila in ba dan haka da falala Allah da rahamarsa ba kun bi shaytan illa qalilan sai yan kadan muna ganewa ko yawwa da haka irin wannan ka'idodi kakka zamanto insani jamid kai in kan rike ka'ida haka nan ko ku ka dauki zahirin nasu kullun a'a shi zahirin nassi shine asali amma in an kaga abin da an sabani shi to a kawo dalilai wannan shine muke kira zuwa ga dalibai ina tuna kissar wani dan cana kun san Libya suna ɗaukar yan cana karatu jami'ar da muka yi zama tunda mu jami'an mu wanda muka yi karatu a cikin ta ba a ɗaukar dan ƙasa ba a ɗaukar dan ƙasa yi karatu duka a etaranje na aramba saboda su jami'o'in su kala uku na akwai jami'o'in da sai dan kasa ke karatu akwai jami'o'in da sai wanda ba dan kasa ba ke karatu akwai jami'o'in da akwai yan kasa akwai wanda ba yan kasa ba to mu jami'an babu dan kasa ko guda shine daga cikin sirrin da suke faɗa wai shine cewa kaga dan kasa zai zo in yayi abuta da kai zai yawo da kai kasan gari in kasan gari ba za ka yi karatu ba ko ko in kun kai faɗa ya ce ka tau ka ci arzikin kasan su kuma kana abun ga ya takale ka kuma in ka taba shi ya ce ka ci kana ci arzikin kasan su kana mishi wulakanci da abin da ya kama da haka ne sun yi ta bada hujjoji da ake faɗa wasu kuma suna ganin a saboda ana son ɗalibai su tsaya su yi karatu mai kyau ne shi yasa an ka zamanto ɗan etrangeli kawai ba su da alaka da mutanen gari wasu kuma suna ganin a saboda jam'iyya ita ce ta kafa kulliya to ita ko jam'iyya kamar jam'iyyatul da'watul islamiyya al'alamiyya ta libya tana da alaka ne da duniya to tunda ta yi jami'a take nan ba sai ta kawo yan libya ba su yan libya suna da su jami'o'i kuma ba a haɗa yan yanki guda ko yan ƙasa guda ko masu yin yare guda a cikin ɗaki an gane ko kun ga kamar ni yanzu wanda ni zauna ɗaki da shi a shekara ta biyu a shekara ta farko na zauna tare da ɗan cameroon ismail da kuma ɗan ivory coast bamba alfa daga baya aka kawo shi da gudan ya ɗaga sai aka bamba alfa ya ɗaga an ka kamin wani ɗan ƙasa da ake kiran shi ɗan ƙasar ina ne guda ɗan ƙasar kenya to da muka je shekara ta biyu sai kuma muka haɗu da wani ɗan ƙasar burma myanmar da kuma ɗan ƙasar rasha rasha jahohin rasha wadda ta ruguje kin nan sunansa khurshidin ruf abin da ya sa khurshidin ruf ka riƙe ban sani ban shi na da ko ya rasu allahu alam to almuhimmu abin da ya sa ba a haɗa kamar 'yan ƙasa guda tana yi wa yare guda za ku ci gaba da yi yanzu in ka ɗauko ɗan Nijar da ka haɗa shi ɗan Nijar ɗaki guda ni za su yi Hausa to kenan kaga ba za su iya larabci ba in ka ɗauko ɗan Nijar da ɗan Najeriya ɗan arewacin Najeriya ka haɗa ɗan Nijar Hausa ta za a yi in suka gane haka ba a yarda a farkon farkon jami'a ka'ida tana aiki amma yanzu da an ka haɗa ni da ɗan Rasha kaga ko da na zaka ni mai Hausa ma na san na buga cikin iska shi kuma da ya zaka ya mai Rashan ciwa aikin banza shi yasa nan da nan sai larabcin ya zamanto shine yaren mu da wannan siyasa suka yi amfani to almuhimmu da ya kahin in shiga cikin bayanin ayar bari mu bayanin kissar dan cana shi dan cana an bashi ka'ida su yan cana galibi kun san in su musulunta ana kawo yan cana kasar da aka fi daukar dalibai ita ce kasar cana da kasar indonesia indonesia saboda tana da yawan musulmi suna son a samu du'a masu yawa a cikin ta ita ko cana saboda kasa ce wadda babu musulmi kenan ana yawan dauko yan kasashen sai ga wasu kasashe ba su da yawa saboda mi saboda kamar yanzu irin Nijar Najeriya kasashe ne na musulmai kuma akwai jami'ar islamiyya ta saudiya ta munazzamatu mu'tamarul islami kuma libya tana ba da burus ga waɗanda suke karatu wasu yan nijar sai ta ba su burus su je can su yi karatu kenan kamar suna da damar maki masu yawa amma su yan cana ba su da dama sai a ɗauki yan cana masu yawa to shikenan sai an ka ɗauko yan cana to an koya musu larabci sai a ce mai in an ka ce ka da larabci tana nufin namiji guda in an ka ce ki tana nufin mace ɗaya in an ka ce kuma tana nufin namiji biyu ko mace biyu in an ka ce kum tana nufin namiji uku zuwa abin da ya sama in an ka ce kunna tana nufin mata uku zuwa abin da ya sama to kai dan cana ka rike ka'ida kan kan kan kan shikenan sai wani mutum cikin dalibai sai zo iske mutum biyu zaune sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan cana yana bayan shi sai ya kalle shi sai ya daddabe shi ta baya ya ce mai la la la la la assalamu alaikuma to kaga saboda bai san ka'idar ba ko mutum guda kana ce mai assalamu alaikum domin akwai mala'iku rahama tare da shi musulmi ne ko ba haka nan bane ba in mutum biyu kana ce musu assalamu alaikum ko ba haka nan bane kamar yanzu ka ce as-sahabiyyu ka hudu abubakar in ka gara sai ka ce radiyallahu anhu radiyallahu anhum ka girmama shi nan damiri litta'zim ko kuwa a anhum ba shi kadai ba duk sahabbai gaba daya amma wani da ba san kaida ba sai ce kai gudana radiyallahu anhu aka cewa kai menene baka tsaya ka tambayi me dalilin da yasa an kai abu Allah ya kyauta yanzu kenan sai mu dawo zuwa ga bayanin ita wannan aya game da ilimin waqf wal ibtida' da kuma inda yake da alaka da aqida tunda dama cikin littafin al-waqf wal ibtida' ne fil qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida malan yace ikhtalafa al-ulama malamai sun yi sabani fi mawdi'il waqfi a ina na ya kamata a tsaya fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya ala aqwal akan maganganu aqwal ba magana guda biya ba bi ba sun yi sama kenan in ka ji ko cikin muktasar in yace kaula ne yana nufin biyu in yace aqwalu yana nufin akwai maganganu daban-daban in yace taraddudun malaman zauri sun kace ɗaya muwan mallamai eh ma'ana kenan asalin taraddud ai shine kai da kawo amma in mai muktasar ce taraddudun sai ce ɗaya muwan mallamai ma'ana maganganu sun yawa alƙaunul awwalu magana ta farko annal waqfa inda za a tsaya ala ƙaulihi a za'ube nan ne za a waƙafi kinan ba a wucewa muna ganewa misali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به القول الثاني magana ta biyu daga cikin maganganun malamai annahu la yuqafu la waqfa fi hadhihi al-aya hatta nihayatiha sun kace a'a ba a tsayawa kawai a kama ja a kama ja sai dai inda shedarka ta tsaya ko lumfashin ka yanke birin ce lumfashi dan wani bai san sheda ba sai ka tsaya kenan su a wajen su babu waqafi cikin aya kwata kwata al-qawl ath magana ta uku anna al-waqfa ala qawlihi lattaba'tum ash-shaytan kenan sai ka ce ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان سيكا تسيا سيكا إلا قليلا القول الرابع magana ta hudu daga cikin maganganun malamai annal waqfa ala qawlihi yastanbitunahu minhu kenan zaka tsaya wajen ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم تو me dalilan da yasa waɗannan maganganu suka zo daban-daban wa wajhul qawli al-awwal dalilin magana ta farko waɗanda sun kace a bihi na ake tsayawa mun gane ko shi ne alƙaunul awwal ko annal istisna'a cewa da an ka toge fi ƙaunihi a wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala illa ƙalilan raji'un an gane ko ila ƙaunihi ta'ala ya stambitunahu minhu kenan illa ƙalilan nan su a wajensu yana komawa ne zuwa ga istisna'i na yastanbitunahu kenan la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum illa qalila an gane ko yawwa wa wajhul qawl thani magana ta biyu sun kace أن الاستثناء في قوله إلا قليلا ده سنك لا وقف في, في, في هذه الآية حتى نهايتها أن الاستثناء استثنائي إلا قليلا راجع إلى أذاعوا به كنا أذاعوا به إلا قليلا من جوانا نكو ووجه القول الثالث magana ta uku wadda sun ka ce annal waqfa ala qawlihi lattaba'tumu ash-shaytana shine ai magana ta uku illa qalilin istisna'un ne munqati' an gane ko istisna'i munqati' shine wanda jinsin abu ya bambanta dan an kace ja alqaum sai an kace illa zaidan nan muttasil ne domin zaidu yana daga cikin jinsin mutane amma an kace qamal qaumu illa himaran kaga alhimaru ba cikin jinsin mutane ke ba to wanga shi ake kira munqati shi yasa sai sun ka ce kenan su a wajen su za a ce lattaba'tumu shaytana illa qalilan ay lakin qalilan sun ka ce raji'un ila jumlatin sabiqa munfasila fala yasihhu wasluha bil jumlati al muttasila biha li alla yuhimu ma'nan fasidan don kai bada ma'ana wadda take ba mai kyau ba shi yasa suka ce kenan wal ma'ana ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم كلكم لاتبعتم كلكم الشيطان وانتهى الكلام ثم قال لكن قليلا منكم an gane ko lam yarhamuhullah fattaba'u shaytana an gane ko sai waɗanda Allah bai musu tawfiki bai musu rahama ba sai sun kabi shaytan aw huwa raji'un ila ma'ana alqawlaini al-awwal wa thani koko sun kace a'a su a wajen su da azau bi da istamb- da istanbitu da huduka istithna ina kuma zuwa gare su ba yana kuma zuwa gare lattabata mu shaytana ba sai suka ce a'a kenan azau bihi illa qalilan yastanbitunahu illa qalilan duk illa qalilan ta ta- ta shafe su amma ba ta shafi lattabatu mu shaytana ba wa wajhul qawl ar-rabi' magana ta hudu sun kace annal istithna fi qawlihi illa qalilan ta hudu din nan waɗanda sun ce kenan istithna'i za a tsaya akan la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kenan in an tashi walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalilan kenan sun ce kenan yas- yana komawa ne zuwa ga lattaba'tum ash-shaytana illa qalila wal ma'ana in muka dauki wannan ma'ana laula fadlullahi alaikum in ba dan falala Allah a gare ku ba wa rahmatuhu da rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana ba ku bi shaidan ba illa qalilan sai yan kaɗan kama huwa zahirul aya kamar da zahirin aya yake tau waɗanda sun ce ana tsayawa saboda a nuna maka in ka tsaya kan jumla kenan istisna inda zai zo ƙarshe na tana shi yasa an kace kai wakafi wurin in ka ce adha'u bih kenan ka nuna ka tsaya to kenan illa qalilan da zai zo na tana ko ko yastanbitunahu minhum ka tsaya sai sun kace to istithna'i na komawa zuwa ga illa qalila ba sani ko mun fahimta ba wakafin da kai kamar su yana nuna cewa yawwa amma in baka yi wakafi ba kai ta tahiya gaba daya to kenan istithna'i na komawa zuwa jumla ta karshe ban sani ko mun fahimta ba to yanzu dai ka ji maganganu wato guda hudu sai ya ce alƙaulani magana biyu al'awwal wasani magana ta farko da ta ce alwakfu ana tsayawa ne akan aza'u bihi shi ne alƙaunul awwal ko ko asani la waqafa fi hadhihi al-aya hatta nihayatiha yace la alaqata lahum bi mas'alatin akhadiyya ba su da alaka da mas'ala ta aqida yace to amma alqawlu thalith magana ta uku wadda ta ce lattaba'tum ash-shaytana illa qalila yace to fa huwa yadullu ala anna Allah subhanahu wa ta'ala tafaddala ala ibadihi yana nuna Allah ya falala ga bayinsa wa rahimahum ya ji kansu ya musu rahama fa salimu min ittiba'i shaytan sai suka tsira suka kubuta daga bin shaytan walau la fadlullahi ala almu'minina in ba dan da falala Allah akan mu'mine ba wa rahmatuhu da rahmat salahum gare su lattaba'u shaytana da sun bi shaytan wa dhalika anna Allah subhanahu wa ta'ala khassa almu'mina bi ni'matin kuma wannan yana nuna Allah ya keɓance muminai da wata ni'ima ya hata duna biha wadda suke shirya da ita lam yuqi hal kafir ne ba kafirai ba kenan wa afdalu ma yu ma yuqad ma yuqaddiru ma yuqaddiru Allah li ibadihi abinda mafi falala abinda Allah yake kaddara ma wawansa wa ajallu ma yu yaqsimuhu da kuma mafi darajan abinda Allah yake rabawa lahu gaba wa alhuda ita ce shirya wa a'zamu ma yabtalihi bihi mafi girman abinda Allah yake jarabbawa da shi wa yuqaddiruhu alaihi qaddara masa shi a kansa ad-dalal bata wa kullu ni'matin kowace ni'ima duna ni'matul huda in dai ba ta kai wanda ba shari'a ba kuma bayan shari'a ni'ima ta shari'a wa kullu musibatin kowace musiba duna musibati ad-dalal bata kai musiba ta bata ba kenan duk wata ni'ima bata kai ni'imar shari'a ba duk wata musiba bata kai musiba ta bata ba an gane ko yawwa to anan mu'tazila sai sun ka saba ma ahli sunna sai sun ka ce falala Allah da rahamun shi akan mu'minne da kafirai duk guda ce an gane ko sun ka ce da falal da Allah ya ma mu'minne da falal da Allah ma kafirai duk daya to amma sai a ce musu Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ko ba karan bane qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa idha wa 'idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kitta laturdin wa laula ni'matu rabbi lakuntu minal muhtarin kaga wannan ya nuna kenan falalat Allah akan bayi ta bambanta an gane ko to wannan shine abin da ya kamata mu gane kenan za a yi ma abin nan in ba dan falala Allah ba da ba za mutum ba zai shirya ba an gane ko wannan magana ta mu'tazila cewa duk falala Allah gaba yi da ita da ta mumine da ta kafire kaga wannan akwai kuskure ciki an gane ko shi ko magana ta hudu wa amma alqaulur rabi fa zahiruhu mushkilun an gane ko in mun ka dauki zahirin shi mushkil ne yana da rikitarwa tunda in ka tsaya yastambitunahu kace istithna'i yana komawa zuwa ga walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila to me ake nufi in ba dan fara Allah da rahama ba da kun bi shedan sai ɗan kaɗan ba in ba dan fara Allah da rahama ba babu wanda zai kira yace to alqaulul awwal magana ta farko malamai sun kace annal muradu bi fadlillahi wa rahmatihi alqur'anul karim ana nufin alqur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan fal ma'ana annahu laula إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعد أن الله تورو منزوبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن كما إن بعد أن الله سوكد القرآن با لاتبعتم الشيطان إلا قليلا دا كن بشيطان سيئن كتن لم يتبعوا الشيطان بسو بشيطان با قبل بئسة الرسول صلى الله عليه وسلم كافين أتورو منزو صلى الله عليه وسلم كورقة بن نوفل كما ورقة بن نوفل وانا دا ما يكسن الدين كريستانشي a makka wanda shine lokacin nan da ya alamomin annabta sun ka bayyana ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam khadija ta kai shi a wajen warqa bin nawfal ko ba karan bane in ka diba cikin sahih al-bukhari babu bad'il wahyi hadisi ne mai tsawo wa qus wa qus bin sa'ida da qus dan sa'ida wa zaid bin amr bin nufail wa ghayruhum mimman baqiya ala al-hanafiyya qabla mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wasallam sun ka ce to abin da ake nufi kenan da waɗanga mazaji kenan in ba dan da rahama Allah ba da falla Allah da kun bi shaidan ma'ana in ba dan da Allah ya turo manzo ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saukar da alqur'ani da waɗanda suke akan hanafiya wadda annabi Ibrahim ya bar mutanen Makka akan ta an gane ko ɗan kaɗan na kawai to kaga in ba haka ba aya wajen hasarar ta sai an samu matsala alqawlu thani magana ta biyu anna almurad bi fadlillahi abinda ake nufi da falala Allah wa rahmatuhu da rahmarsa ta'yiduhu karfafa wa shi Allah wa nusratuhu da taimakon da yake lil mu'minina ga muminai fal ma'ana laula ta'yudullahi in ba dan da karfafawa ta Allah ba wa nusratuhu da taimakon da yake lil mu'minina ga muminai lattaba'tumu shaytana da kun bi shaydan ko lattaba'u shaytana da sun bi shaydan su muminai kenan wa zaghat qulubuhum da zukatansu sun karkata anil imani daga imani illa qalilan sai yan kadan tafaddala Allahu alaihim Allah ya musu falala wa qawya imanuhum imanin su yayi karfi fa sabatu sun ka tabbata ma abtila illahi lahum tare da cewa Allah ya jarrabe su wa humul ladina ya'lamuna su ne waɗanda sun ka san annahu laysa min sharti kaunihi haqqan laysa min sharti kaunihi haqqan husulud dawlati fi dunya bai daga cikin sharadi wanda a haƙi akan Allah husulud dawla fi dunya a samu karfi a duniya ma'ana da yawan mutane suna sa tsammanin in an rike addini dole na sai an yi sai an samu cin nasara a samu daula da ƙarfi yan kaɗan na daga cin muminai Allah ya shiryar zuwa ga wannan sun ka gane cewa ba dole bane don kuna da imani sai kun samu ƙarfi a duniya an gane ko don Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ba don kana bi Allah bane Allah ba zai jarrabe ka ba sai an jarrabe ka ko ka bi Allah sai Allah ya jarrabe ka ko baka bi Allah ba sai Allah ya jarrabe ka fir'auna dai kahiran Allah na na gaske don ya ce ya mahi Allah ya ce an rabbukumul a'la ya ce shine ogan alloli kwata kwata can da ya ce daga farko ma alimtu lakum min ilahin ghaibi da ba cewa ya shine ogan alloli amma Allah ya jarrabe shi wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinin wa naqsin min wa naqsin min as-samarati la'allahum yadhakkarun dan haka bai Allah kawai almuhimmu dai wannan tana nuna cewa kamar wannan bayani waɗansu malamai suna ganin in ba dan da Allah ya muku falala ba ya taimake ku an gane ko to da sun bi shaidan zukatansu sun karkata sai yan kaɗan abba za su karkata ba ma'ana Allah yana taimakon mumin ne wani lokaci ya ba su ƙarfin da ba a iya kai musu hari saboda mi saboda su tabbata sai yan kaɗan na daga cikin muminai za ka iske ko da ba su adda mulki ba suna iya hankuri muna gane ko ma'ana wani lokaci Allah ya san in yabba kafirai ƙarfi mai yawa duk kuna iya kafirta to in irin wannan zamani da to Allah inda ke so da rahama sai ya bari su ma suna dan nasu ƙarshi walau da daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard amma waɗanda Allah ya san ko ba suke da mulki ba za su tabbata kan imani to yana iya jarrabe su kamar yadda an kai annabi Musa da Fir'auna kaga sun zauna ƙarƙashin mulkin Fir'auna da annabi Musa shine daga cikin ulul azmi minar rusul alqawlu thalith magana ta uku sun kace lattaba'tum ash-shaytana illa qalilan shi istithna ina annahu mustasnan an toge ne min al-masdar dalli alayhi al-fi'l daga masdari wanda fi'li ya nuna wani lokaci larabci masdar kin kaddara shi za a yi amma ko abai da mishi zamiri wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu tace mi i'dilu huwa aqrabu littaqwa ai babu wani musulun da gabata i'dilu huwa ai al'adlu al-mafhum min al-fi'li i'dilu kenan sai sun kace min al-masdar al-dal alayhi al-fi'l wa at-taqdir lattaba'tum ash-shaytana illa ittiba'an qalila da kun bi shaytan in ba dan fara Allah da rahama da kun bi shaytan sai dan bi dan kadan وقيل هو مستثنى من المتبع فيه وسن كتي اه دغ المتبع فيه ني ابين وند ذا ابي ابين بي كينن والتقدير لاتبعتم الشيطان كلكم da kun bi shaitan dukkanku illa qalilan min al'umuri sai ɗan abubuwa kaɗan kuntum la tattabi'una shaitana fiha ba za ku bi shaitan ba fal ma'ana ma'ana lattaba'atumu shaitana fi kulli shay'in da kun bi shaitan cikin komi illa fi qalilin min al'umuri sai waɗansu abubuwa fa innakum kuntum la tattabi'unahu fiha ba za ku bi shi ba wa ala hadha in muka dauki wannan fahi istithna'un mufarraq shine malamai suke kira istithna'i mufarraq ma'ana ya an ce mufarraq wanda illa ba ta aiki an gane ko kamar ka ce ma ja'a illa fulan kaga illa fulanun shine fa'ili istithna'i ne mufarraq alqawlu rabi' magana ta hudu anna ma'ana illa qalilan abinda ake nufi da illa qalilan ai jami'an gaba daya kenan nan sai ya zamanto waɗanda suke ganin cewa kalma ta qalilan tana ainihin nufin gaba daya fal ma'ana lattaba'tum ash-shaytana jami'an da kun bi shaytan gaba daya kharaja makhraj al-istithna'i fil lafzi kenan ya fita irin mafita ta istithna'i fil lafzi akan lafazi wa huwa dalilun ala al-jami'i an gane ko kenan kharaja makhraj al-istithna'i fil lafzi ya fita illa qalilun fita ta istisna'i a lafazi amma kuma wa huwa dalilun alal jami'i yana nufin duka wal ihata wa annahu laula fadlullahi alaihim wa rahmatuhu lam yanju ahadun min ad-dalala in ba da fala Allah da rahama ba babu wanda zai tsira daga bata faja'ala qawluhu illa qalilan dalilan alal ihata wa hada kiran shi abin da ya dauka da an ce illa qalilan ana nufin sai dukkan ku gaba daya dalilan alal ihata yana nuna ya kewaye komai to kagari duka malamai sun kama gana to yanzu an zo ƙarshe tarjihi ya ce mafi yawancin malamai da suka zo wannan aya sai suke sun kawo ra'ayuka amma babu wanda ya rajjaha amma ya ce ya kama ganganun malamai waɗanda sun ya ce kasirun min ahlil ilmi zakara al-aqwal fil mas'ala duna tarjihin wa minhum ibn al-anbari wan nahas wa abul baqa al-ukbari was-sa'labi والسمعاني والبغوي والقرطبي وابن الجوزي وابن جزي الكلبي والثعالبي وابو حيان الاندلسي والسمين الحلبي duka waɗanda malamai na dubu su tarjihi ba ba wai don ba su iya ba a tana yiwa kawai dai yace wallazi yadhharu abin da yake bayyana wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah inji malamai sun kace da ilmi yana gare mu baka gane ilmi yana wajen Allah sai kai kwana to in kai kwana kai kanka baka san inda kake ba nan na za ka gane ilimi shi na wajen Allah annal qawlan rabi' magana ta hudu huwa rajihu ita ce mafi rinjaye fil ayati a cikin aya ma'ana lattaba'tum ash-shaytana illa qalilan istithna'i kuma zuwa ga jumla ta karshe ba zai kuma zuwa ga azau bihi ba ba zai kuma zuwa ga yastanbitunahu ba li'annahu huwa adh-zahir domin wannan shine zahiri al-mutabadir min al-aya abin da yake gaugawa zuwa wa ma'lumun yace abu ne sananne anna sarfa al-istithna'i a juyar da istitna'i ila ma yalihi zuwa ga abin da ya zo kai tsaye bayan sa wa yattasilu bihi ya hadu da shi na jumla ko magana aula shi an mafi cancanta min sarfihi ila shay'in alba'id anhu akai shi zuwa ga abin da yake mafi nisa an gane ko wa idza lam yarji ila istithna lil jumlati allati talihi in istithna'i bai koma zuwa ga jumlar da ta zo bayan shi ba lam yakun nassan fi ruju'ihi li ghayriha bai zaman towa nassi zuwa koma zuwa ga waninta kaga ai ga wanda yake kusa gare ta yafi zama karara yace to ala anna al murad bi fadlillah kuma mu dauki cewa abinda ake nufi da falal Allah wa rahmatihi da rahmatsa al qur'anu al qur'ani ake nufi wa nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal aqwal al ukhra sauran maganganu yace yazharu alaiha nau'un takallufi takallufi yana bayyana dora maka kai abinda baka iya dauka yace wallahu alam Allah shine mafi sani kaga kenan alwaqf wal ibtida yayi tasiri a cikin wato aqida a wannan bangare ka ku ga yanzu mutane in sun ka zo wagga aya sai su abin ga kenan nan sai wannan shine da hito dan kaga ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada to in ba da wannan ba za mu dauka mu ce a illa kai ana nufin kowa ma ba zai tsira ba don ba wanda ya sai tsira in ba da rahama Allah ba babu shi sai a ce to wannan tana fassara waccan malamai irin waɗanda ayoyi suna ƙoƙarin fayyace bayani wato a ƙarƙashin su illa abu guda da nake so in ce in ka diba cikin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab shekh shankiti ya nuna cewa istithna'i ba a iya cewa yana koma zuwa ga jumla ta ƙarshe ko ba ta ƙarshe ba sai a hankalta masu yaƙi domin a zahiri ga abin da take bayyanawa jumla ta ƙarshe galibi illa shi na zakuwa gare ta na tunda ita aka istisna'i bayan ta amma ba ko da yaushe yake zahiri ba yana iya koma zuwa ga jumla guda an gane ko ko ya koma zuwa ga jumloli duka gaba daya ko ko guda ta karshe an gane ko ko ko bai ma koma zuwa ga ta karshen a'a abinda an gabanta shi yaki yaki hankaltawa domin Allah subhanahu wataala yake cewa fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlil Allah falan tajid lahu nasira ko yace waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu haythu wajadtumuhum taqiftumuhum ya tan nabiyu ita bakara ita adda taqiftumuhum guda ita ko nisa'i ita adda wajadtumuhum da taqiftumuhum sai ka fara da wajadtumu sannan ka zuwa taqiftumuhum ko ba haka ba haythu wajadtumuhum sai ce ni ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا sace illa alladhina yasununa ila qaumin bainakum bainahum mithaqun to ai kaga su cikin kafirai don sun isa zuwa ga wani mutum da kuke da alƙawari da shi ai baka ɗaukar shi wali tunda ba mumini ne kenan wannan wai na nuna istithna'i ba in ji shakidi ba dole bane ya koma zuwa ga jumla ta ƙarshe mun gane ko to dan haka wanga magana da ya kawo lalle fil asli yana koma zuwa ga jumla ta ƙarshe amma ba wajibi bane to ga dukkan alamu lokacin mu ya karatu sha Allah ta'ala nan za a dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa abinda muka faɗa da mun tudi Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh